بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة البقرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذا مفارد بسملة المكذمة سمشقا a fatiha din bismillahir rahmanir rahim albasmala to ikhtalafu fiha ikhtilafan kaseeran basmala an samu sabani malamai sun yi sabani da yawa akan ta hal hiya ayatun min al-fatihati shin basmala aya ce daga fatiha aw ayatun min kulli suratin ko kuma aya ce ta kowace sura aw ayatun min al-qur'ani ko kuma aya ce ta qur'ani ba'duhum wasu suka qalu suka ce innaha juz'u ayatin min al-qur'ani ba aya ba ce cikakkiya amma dai wani juzu'i ne na aya saboda ayar innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim walaysa ayatan fil qur'ani ba aya ce cikakkiya a qur'ani ba walaysa ayatan fil fatihati ko ba aya ce a fatiha ba wala fiya ma fi ghairil fatihati balle ma kuma wanda ba sauran surori haka wasu kashe wa minhum wasu kuma suka ce wa ala rasim shafi'i imamu shafi'i yana cikin su kusan shine jagoran su ma yace man qala innaha ayatun fil fatihati shi yana daga cikin wanda suka ce ita basmala aya ce ta fatiha mana idan mutum bai karanta bismillahir rahmanir rahim ba to kaman bai bai karanta fatiha gaba ɗayan ta ba wa minhum man yaqulu innaha laysat ayatan fil fatihati walakin ubtidiya biha wasu suka ce a'a ba aya bace ta fatiha amma dai da ita ake farawa mana in za a fara karatu to dole sai an kawo bismillahir rahmanir rahim wal hujjatu anna al basmala ta min al fatihati kaunuha qad wujidat maktubatan fil mushaf bi rasmi al qur'ani hujjan masu cewa basmala aya ce ta fatiha to tana nan a rubuce a cikin qur'ani domin in ba qur'ani bane ba yanda za a rubuta abinda ba qur'ani ba kuma a cikin qur'ani wa ma laysa min al qur'ani la yajuzu katbuhu bi rasmi al qur'ani duk abin da ba ƙur'ani ba ne ba zai halatta a rubuta shi a cikin rubutun ƙur'ani ba wahiyar wujidan maktubata ala su kulle suratin kuma an same ta a rubuce a kowace ƙarshen sura duk ƙarshen sura kafin a shiga wata sura inda ba surar taubati ba akwai bismillahir rahmanir rahim hadha aqwa hujjatin wannan shine yafi karfin hujja annaha ayatun fil fatihati ita aya ce a fatiha wa ayatun fi kulli suratin kuma basmala aya ce ta kowace sura وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ya zo wajen daga a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma kuntu arifu intiha surati wa ibtida suratin illa bismillahir rahmanir rahim yace ba na gane sura ta kare za a shiga wata sura sai sai jibril ya ce bismillahir rahmanir rahim na san wacce sura ta kare za a shiga wata kenan inda rasu kulli suratin karshen kowace sura akwai bismillahir rahmanir rahim yaqulu jibril jibril ya ce bismillahir rahmanir rahim فيعرف الرسول من ذا السلام سيغاني أن هذه هي بداية السورة وشا سورة تاقاري كينا tunda an yi bismillah za a shiga wata sura wal hujjatu thaniyatu hujja ta biyu anna al basmala ta ibtida'un ibtida'un bi bismillah tabaaraka wa ta'ala ita basmala an fara ta da sunan Allah ne bismillah shine farkon basmala والله تبارك وتعالى أمر أنبياءه قبل الرسول أن يبدأوا ببسم الله في كل أمورهم وبنجي تبارك وتعالى أمر شيء النبي قبل duk wanda zai fara wani lamari duk annabin da zai fara wani abunsa ya fara da bismillah qala nuhun annabi nuhu ya fada cikin suratu suratu nuhin can a suratu hudin kai bismillah majreha wa mursaha kaga da sai da annabi nuhu ya kawo bismillah din وقال سليمان النبي سليمان ياتي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم kaga shi ma ya kawo bismillah a cikin abin da yake so ya rubuta Allah ta'ala alayya wato ni muslimin wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kullifa an dora masa fil qur'ani a cikin qur'ani dan yaftadiya bi jami'il anbiya'i Allah ya ce masa yayi koyi da dukkan annabawa a wata aya Allah yana cewa fa bihudahu muqtadi ittadi bihudahum kai koyi da shari'ar annabawa ko wajaba alaihi an yaftadi bil basmala da shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake yana farawa da bismillah kamar ta da ubiha qablahu kamar yadda sauran annabawa suka fara da bismillah wa hadha yujibu alaihi al basmala wannan shi ya wajabta cewa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai to sai yayi bismillah wa yujibuha alaina shi yasa kuma ta zama wajibi akan mu nahanu nanu ittaba'uhu ittabi'uhu kai mu ma wajibi ne in zamu yi karatu mu fara da bismillah saboda Allah ya ce mana wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi annabi sallallahu alaihi saboda ku shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wajibun alai ay yattabi'a man qablahu min al-anbiya'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wajabta masa ya bi annabawan da suka gabace shi wa nahnu wajibun alaina an nattabi'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu kuma wajibin mu ne mu bi annabin mu sallallahu alaihi wasallam إذا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد بالبسملة ويجب علينا نحن تبعا له إن هكا ني واجب من صلى الله عليه وسلم إن ذي فارق راتو يقرن بسم الله الرحمن الرحيم موكو واجب من سبو دمو بيش موما يزما دو أبن دزامو إن زامو يقراتو مفارق بسم الله دي وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البسملة أنت بأي من صلى الله عليه وسلم منين البسملة نن بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي شيخ ismun min asma'illahi ta'ala suna ne a cikin sunayen Allah walaysa bainahu wa bainal ismi al-azam al-kabir illa ma baina bayadil ayni wa sawadiha yace zakanin bismillahir rahmanir rahim da farkon karatu yadda yake da ismul lahil azam kamar farin ido da bakin ido suna hada kenan bismillahir rahmanir rahim ibtada al-qur'anu bi harfil ba'i qur'ani ya fara da harafi na badin nan بسم الله الرحمن الرحيم لتواضعه سبور قسقن تدكي وذلته ومسكنته لم يترفاك عن الالف سبور إتبا كان دا قسقن تدكي أقسكك كما تا ميدا كان تقسى تانونا إذا مبقاشي أشيزوا غوبانجي جنتا بتتوقف با كما يدى أليفي يكي سما إتبا قسكك كله اسم الله مشتق من السموي sunan Allah an tsago shi daga ɗaukaka, aumina simati, ko kuma dai shi ma dai, ko kuma daga alama, li'annal isma ya sumu ma musammahu, shi suna yana ɗaukaka ne tare da wanda aka ambace shi, idan aka ambace abu ko menene abin yana ɗaukaka da sunan da aka ambace shi. Ayul ismu alamatan alamatun kai li musammahu, ko kuma mu a suna alama ne ga wanda aka ambata, in mutum bayi da suna, bayan da za a samu a kira shi kuma idan aka yi kira ana magana aka sa suna in ba sa sunansa ba ba zai amsa ba kaga ya zama alam kenan ga dan adam ga komai ma wala fahu annahu mustaqqim min as-sumumi zance mafi inganci da an tsago suna daga daukaka ne ma'ana duk abin da aka yi masa suna an daukake shi ولهذا اكترف اهل السنه والمعتزله على اسماء الله تبارك وتعالى hal hiya alamun am alamatun yasa mutane suka saba sunayen Allah kan su alamomi ne na gane Allah ko kuma a alam ne daukaka ce ta Allah ahlus sunnati ya taqiduna anna asma'allahi alamun la alamatun so mutane ma um, ahlus sunnati ma'ana ma abota sunna sun yi itikadin cewa surayen Allah nan ɗaukaka ne gare shi ba wai alama ne yadda za a gane Allah ba wal mutazilatu amma su mutanen bidiya mutazilawa ya taƙi dole fi sun ƙudurta anna asma'allahi alamatu alamatan anna asma'allahi alamatul lahu cewa sunayen Allah alama ce ga ga shi ubangiji ya taƙi dole anna Allah azala laysa lahu ismun su mutazilawa sun ce Allah da ba shi da suna farko innama khalaqa al-khalqa fa sammuhu bi asma'il wa sai da ya halicci halitta ne sannan halitta suka ambace shi da sunayensa wa hadha mardudu inda ahli sunnati amma mutanen sunna suka ce a'a Allah tun lokacin da yake mana Allah tun da yake da sunayensa yake tare da sifofinsa yake tare da ayyukansa yake tare Allah bai taɓa rubuwa da kayansa ba bal asma'ullahi ta'ala tabaraka ta'ala qadimatun yadda Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe sunayen Allah ma ba su da farko ba su da ƙarshe lam yazalillahu tabaraka ta'ala mutasifan bi jami'i sifatihi ubangiji tun da yake bai taɓa rubuwa da dukkan sifofinsa ba wa musamman bi jami'i asma'ihi kuma tun a wannan lokacin sunayensa yana tare da kayansa min al-azali ila al-abadi tun babun babun tun ba komai tun farkon azaliya har har abada kuma haka Allah yake da sunayensa baya rabuwa da sunayensa baya rabuwa da sifofinsa wal asma'u fiha asma'un asma'u zatin wa asma'u sifatin wa asma'u af'alin sunayen Allah kashin su uku ne akwai sunayen zatin Allah akwai sunayen sifofin Allah akwai sunayen ayyukan Allah wa kullu fi haqqillahi tabaaraka wa ta'ala qadimatun azaliyatun dukkan su kuma ba su da farko ba su da ƙarshe azaliyai ne a haƙin Allah in dai ka ambaci Allah da sunan Allah yana tare da Allah tabaaraka wa ta'ala wa fi haqqi ghairillahi tabaaraka wa ta'ala qari'atun sunan wani abu kuma ko menene in ba Allah bane to wannan sunan shi ko daga baya ya samu domin da babu shi sai da aka samar da shi aka sa masa suna al'insanu ne salahu ismin murtajalun ɗan adam ba shi da ƙagaggen suna ma wujudihi tare da samuwarsa walahu asma'un ɗara allahu misla rabbil jari rabbil kamisi rabbil kitabi al'alim ash-sha'ir kullu hadhihi asma'un ɗara allahu ɗan adam duk sunayensa bijirowa suke yi za ba shi da wannan sunan daga baya ke samun sunan kama ce mai gida lokacin da ba shi da gidan ai ba shi wasa mai gida ba mai wannan riga lokacin da bai mallaki rigar ba ba shi wasa mai rigar ba mai wannan littafi lokacin da bai mallaki wannan littafi ba za shi wasa mai littafin ba wane malami lokacin da bai karatu ba ba malami ba ne wane mawaƙi lokacin da baya waƙa ba mawaƙi ba ne duk waɗannan sunaye bijirawa suke yi amma Allah tabaraka ta'ala falaita haka ba amma shi ubangiji tabaraka ta'ala ba haka yake ba إنما هو مسمى بجميع أسمائه أزلا ومتصف بجميع صفاته أزلا شيء الله تبارك وتعالى سونا يسينا تارد سو تم تم تم تم, تم فرقه sannan kuma ya zubaita da dukkan sabobin tun tun farko tun azaliya wa hadha aqwa ma yarjuhu al-arifu fi janib al-haqqi tabaaraka wa ta'ala wannan shi yafi karfin abin da ya kamata masanin Allah ya ya dauka a bangaren Allah tabaaraka wa ta'ala حيث سمى نفسه الرحمن الرحيم الكريم الغفور العفو المهدي ولا وجود غيره شيخ الله تبارك وتعالى يا أبا شيخ كانسا يا شيخ سننسا الرحمن shi ya faɗa wa kansa wannan sunan ba wanne bayan an halicce shi ya gaya wa Allah wannan sunan ba a dama sunan Allah ne ar-rahmanu ko sunan Allah ne ar-rahimu sunan Allah ne al-karimu sunan Allah ne al-ghafuru sunan Allah ne al-afu sunan Allah ne al-mudi da haka wala wujuda ghayruhu ya taju lihaza ba wani samamme wanda ba Allah ba yake bukatan ya samu iri wannan dawwamamme suna sai dai ya samu sunan da zai bijiro wata rana kuma ya zama babu wannan sunan lamma samma nafsu bi hadhihi al-asma'i wa dara al-wujuda wa taju ila rahmatihi wa afwi wa karamihi hadha yuqawi raja'ahum da ubangiji ya ambaci kansa da waɗannan sunaye kuma ya halicci halitta su kuma ya sa musu sunayensu to sai suka buƙaci su samu rahamar Allah sai sa suke kiran ar-rahmanu ar-rahimu suke neman afuwar Allah sai sa suke kiran al-afu suke neman karancin Allah sai sa suke kiran alkarimu da algafuru da sauransu wannan saboda su tsauna da suke wajen Allah tabaraka ta'ala suke so in suka ambace shi da waɗannan sunan waɗannan sunayen to abinda suke bukata za su same shi to shine bismillahir rahmanir rahim aqra'u bismillah tabaraka ta'ala ina karatu da sunan Allah shine domin bismillah harfu jarrin ne harfu jarrin ko ba a farawa da shi akwai wani abu wa inda harfu jarrin din zai je muta akwai muta'allaqin sa to da menene muta'allaqin shine mai karatu zai ce aqra'u bismillah na zan kar zan yi karatu da sunan Allah aw nagra'u in suna da yawa ko muna karatu da sunan Allah al insanu yabtadi fi kulli shay'in bi ismillah dan adam yana farawa ne da sunan Allah cikin komai wal fi'lu ma'rufun mahzufun shi wannan filin agrau ko nagrau saboda sanin sanin shi yasa aka shafe shi kowa ya sani idan mutum yake bismillahir rahmanir rahim fara karatu to abin da aka kudur ake kudurtawa to zan yi karatu da da wannan sunan idza kana alama sabil basriyina yuqaddaru fi yuqaddaru filan idan masabar mutanen basra ne yana kaddara agrau din kenan وإذا كان على مذهب الكوفيين يقدر اسما إذا كما مذهب متان كوفة نه كما تسشي اسم الله مبدوء مبدوء سكي قدراوا على كل حال على كل حال متعلق متعلق كما حذوف عند wannan بسم الله yake rataya an shafe shi wa kullu amilin yuqaddaru ma yunasibu amalahu duk wani a cikin li'irabi duk amin da zai yi aiki za a kaddara masa abin da zai munasaba da aikinsa na hannu al'ana na ƙarau yanzu karatu muke yi ke sa sai mu kaddara na ƙarau bismillahi muna karatu da sunan Allah muta Allah gulbasun alati al'ana na ƙarau yanzu dai tun da karatu aka sa a gaba to sai ce a za mu yi karatu da sunan Allah ne na hannun jama'atu mu jama'a na ƙarau bismillahi muna karatu da sunan Allah idza kunta wahadaka idan kai kadai ne sai ka ce a garawa bismillah shi za ka kaddara idza kunta takulu idan shin abin shi aka yi ka ce bismillah ka kaddara a kulu bismillah ina ci da sunan Allah in kunta talbasu idan tufa za ka sa ka ce bismillah albasu bi bismillah zan sa tufan nan da sunan Allah ashrabu bi bismillah zan sha abin shan nan da sunan Allah arkabu bi bismillah zan hau abin hawan nan da sunan Allah duk inda aka sa bismillah da akwai wani abu da ake kaddarawa al-muqaddaru yunasibu al-amala wanda ake kaddarawa zai yi daidai da aiki allazi ya'maluhu al-qa'ilu wanda ya faɗi bismillah wanda yake abinda zai aikata nagarawa bismillah Allah shi Allah din nan alamun ala wajibil wujudi suna ne na Allah tabaraka ta'ala al-mustanni an kulli ma siwahu ubangiji da ya wadata daga komai daga barin waninsa shi Allah mawadaci ne gabarin komai almuftagiru ilaihi kullu ma siwahu duk abin da ba Allah ba yana da bukata zuwa ga Allah israfu fi Allahu malamai sun yi sabani Allahu nan qalu innahu alamun murtajalun hakaza wai suka ce haka sunan dama haka Allah ya daga sunan kawai haka yazo Allahu wannan ra'ayi fi bawahi riya fi bawahi fil jannati wani yayi mafarki da fi bawahi a cikin aljanna shugaban mutanen nahau shi ne imamul fanni a nahau shi fi bawahin nan shi ne jagora a cikin dukkan malaman nahau shi fi bawahin shi ne jagoransu shi ya yi zamani ne da wani almajirin abu hanifa a wajen saye karatu to yana karatu yana jawo wancan ɗin baƙi na hadisi to suna karatu to sai akwai hadisin da yake cewa kullu ma nuhira wa zikra ismullahi alayhi ko kullu ma zikra wa zikra ismullahi alayhi fa kuluhu laysa sinna wa zufra duk abin da aka yanka shi to aka ambaci sunan Allah akai kushi shi halal ne amma banda wanda aka yanka shi da farce ba a ce banda wanda aka yanka shi da haƙori su waɗannan su kaɗai ne wanda ba a yanka da su ba a yanka da farce ba a yanka da haƙori da haƙori da haƙori amma sauran duk abin da ka yanka da shi to za a iya shi to wannan ne shi fi bawahi yana jawa hammadu sunan shi malamin nasa yana ja masa su a baki sai ce laisa sinnu wa zif- wa zufru to da ya rufuwa sai malamin ya fiji ya yi ta masa fada bali da sibawai sibawai ya yi kuskure ya yi kuskure to shi ko sibawai sai ransa ya bashi ya ce la'allubanna ilman la yulahinuni fihi ahadun abadan ni kuma sai na nemi ilimin da wani ba zai ƙara ce min na yi lahani ba to shi ne sai ya je ya lazamci a khalil hamada alfarahidi sai ya koma ya kara- ya fara karatu na hawa wajensa ya yi ta karatu ya yi ta karatu saboda iya ka- da zagewa da iya karatun sai da dukkan almajiran khalilu muhammad suka dawo wajen sibawai suke karatu shi ma sibawai khalilu malaminsa ne kuma almajirai gaba ɗaya in suka yi karatu wajen khalilu kowa in zai bita wajen sibawahi yake zuwa to ana zuwa wajen sibawahi ana zuwa bita to sai aka yi in ka je wajen sibawahi ya fi fahimtarwa akan malamin to shi yasa gaba ɗaya duk duk almajiran gaba ɗaya kuma sai suka dare suka bar malamin suka koma wajen sibawahi aka koma ana karatu wajensa malamin shi kuma sai ya zauna ba shi da aiki ba mai zuwa karatu shi kuma sai ya roƙi Allah ya yi ibada ya ce Allah ya ba shi ilimin da da malamin da almajiran duk su dawo masa shi kenan shi kuma shi ne ya ƙirƙiri fannin aro na waƙa to shi ne sai Allah ya fara ƙumsa masa wannan ɗin in yana tafiya in ya ji muryar abu to sai ya fidda kalma a cike Eh, in ya yi wani abu ya yi kwan sai ce fa idan ya yi kwakwan sai ce ila da haka ya tafi da wannan harfa fa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun mustaf'ilun fa'ilatun mutafa'ilatun fa'ulun in duk wajen haka ya tafi da su da ya fitar sai ya zo ya ɗora su akan waƙa duk waƙa sai in an ɗora ta ta daidaita mutanen aro ɓangaren waƙa ne idan kai baiti kar ya yi tsawo ya wuce sauran baituka kar ya yi gajirta bai kai baituka ba yadda ka faɗi na farko na biyu ma ya bi haka na uku ma ya bi haka haka baituka ka ko dubu za ka yi ya zama kowane baiti bai saba ba bai karye ba wannan shine fannin arud shine wanda malaman mutanen arud kenan to shine khalilu sai ya samo ilimi da ya samo wannan ilimi duk almajirai suka ji labarin malam ya samo sabon karatu duk aka dawo to da aka dawo wajen malamin ana karatu sai ba wahin ma ya dawo duk aka dawo kuma ana karatu a wajen shi khalilu to ana karatu sai ba wahi kuma sai Allah ya hana shi fahimtar wannan fanni sabon fannin da aka da aka samu to kullum in ya zo malamin zai ɗauki baiti ɗaya sai ya bashe shi ka je ka fidda wannan baiti ya je ya buga ya buga ya buga baya ganewa haka abin har ya dare da ya ja lokaci wata rana da ya zo sai malami ya ce masa ya kawo masa wani baiti ya ce ka je ka fitar min da wannan baiti idza lam tastadi amran fadahu wa jawizu ila ma tastadi'u shikenan ya je ya buga ya buga baitin ya ki fita sai ce bari ya duba ma'anan baitin sai ya duba ya ga in ba za ka iya abu ba ka bar shi ka tsallake shi ka koma akan abin da za ka iya da gari ya waye ya zo wajen malami sai shi ya haƙura ya wannan karatun ba zai yi shi ba mana ya san wannan karatun ba nasa ba ne to shi ne shi fi ba wahi an ganci a cikin aljanna bayan ya rasu wasu ila aka tambaye shi bima da karar jannata da me ka shiga aljanna kai da ka je lahira menene dalilin da yasa ka samu aljanna qala fi ba yake cewa bi qawli inna allaha araful ma'arifi yace a cikin ilimi na na nahawu na ce a cikin sunaye duka babu sanannen suna kamar sunan Allah cewa Allahu arafu ma'arifi din nan shi yasa ne aljanna eh Allah ma'ana Allah ya karbi karatun kenan to shine waqila min alaha idza abada wasu kuma suka ce Allahu din nan daga alaha alaha ne ko aliha idza abada idan yayi ibada ma'ana sunan wanda ake bautawa al'ilahul ma'abudu shi ne Allah ɗin kenan Ubangiji abin bautawa wakila wasu kuma suka ce min aliha ne iza ta hayyara idan mutum ya mauta ana ce masa walahu ko alahu dimuwa lian al-uqula tatahayyaru fi azamati tabaraka ta'ala saboda hankula gaba ɗaya sun dimo ta sun kasa gane Allah dama kuma hankali bai sai gane Allah ba ilmul alimi wa aqlul aqili talafa man zalla zai minhu ma qad arafa sharafa fa fa fa bayyana lil aqli fa fa al ilmu iftan wa qala lahu bayyana Allah fi furqanihi tasafa fa bana lil aqli anna al ilma sayyiduhu فقبل الأقل رأس العلم وانصرفا to hankula dai duk sun ɗi mota ba su gane girman Allah ba Allahu murtajalun Allahu dai sunan Allah ne haka yake laysa mustaqqan ba wai an tsago shi daga wani abu ba ba wai a daga aliha ko a ko ko waliha ko menene ba haka yake Allahu haka Allah yayi wa kasa suna wal mashhur wannan shine shahararren magana wal mutawadi shine kuma abin dogaro kawai kowa ya dogara Allah Allah shi yasa kansa sunan Allah kawai ma ta samma bi hadha al-ismi ahadun ghayru Allah tabaraka ta'ala ba wanda za a ambace shi da wannan suna na Allah sai Allah shi kadai ne Allah kana al-arabu yufassiruna al-ilaha su larabawa suna fassara ilahu in an ce ilahu sai su ce bi khaliqi samawati wal ardi wanda ya halici sammai da gasai shine ilahu shine wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah sai su ce Allah wanda ya halishi sama da ƙasa shine ake ce masa Allah kanu yarifuna hadha sai sun san wannan innama kufruhum ja'ahum min qawlihim ma hadha illa basharan kafircin da larabawa ya same su wanda suka kafirce din sun kafirce ne da suke cewa annabi mutum ne irin su shine kafircin su kawai amma sun yadda Allah kam Allah ne domin da aka tambaye shi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su waye halicci sama waye halicci kasa su ce maka Allah a sai sun san Allah to menene kafircin su kafircin sun ce annabi ma haza illa basharun wannan mutum ne mutum ne irin mu to wannan cewa mutum ne irin su to shi yasa shine kafirci sun kafircewa annabi annabi kenan duk wanda zai cewa annabi mutum ne irinsa to ya kafir cewa annabta annabi kenan ai in ya ce annabi irinsa ne shi annabi ne shi ba annabi bane dan ya ji annabi yana cewa inna ma yuha ilayya qul inna ma ana basharun mithlukum ni ma mutum ne amma akwai bayani a gaba yuha ilayya to shi wanda yake cewa yin annabi ne shi ma ana masa wahayi annama ilahukum ilahun wahidun amma annan la huwa khaliqu samawati wal ardi Allah dai shine malikin sammai da kasai wa huwa yujiru Allah shine mai taimako wala yujaru alaihi ba a ba a neman taimako a kansa sai dai shi a nemi taimakonsa ya taimaka wa yud'imu Allah shine mai ciyarwa wala yud'imu ba a ciyar da shi fa kullul kuffari aqarru bi hadha duk kafirai sun yadda Allah shi shine mai ciyarwa ba a ciyar da shi kuma sun yadda Allah shi ne ake neman taimakonsa baya neman taimakon kowa wa ta duhu sun yadda da wannan sun ƙudurta tashi walakin kafaru bin rasuli sallallahu alaihi wasallama su kafirai kafircin su sun kafircewa annabi ne sun ce ba su yadda da annabtar manzo Allah ba wasu kuma sun ce ba su yadda da annabta wasu annabawa ba to wannan shine abin da ya kafirta su suka zama kafirai amma Allah kan duk kowa duk kafirai sun yadda Allah Allah ne الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة إن أنشي رحمن فعلان كينا صيغة تكيوى متك دك رحمة رحمة شين أصل مصدر إن أنشي رحمن وند يكي متك وجه الرحمة والرحمة رقة القلب عندما يشاهد الإنسان المسكين في حالة ضرورة يتألم قلبه من ذلك فيسن إليه أصل الرحمة mutum zuciyarsa ce take taushi idan ya ga wani mutum wanda yake cikin wani hali na larura to sai mutum zuciyarsa ta yi zafi sai ji yana sai ya taimaka wa mutumin ya kyautata wa mutumin to shi ne asalin rahama wa haza mustahilun fi aqila da barqara shi Allah ba shi da zuciyar ma balle ya ce a zuciyar Allah ta yi zafi ba shi da zuciyar ma wa kullu sifatin qulna innaha mustahilatun fi aqila da barqara laha bidayatu wa nihayatun duk sifar da muka ce ta koru ga Allah Allah baya sifaituwa da wannan sifar to wannan sifar tana da farko kuma tana da ƙarshe فالبداية مستحيلة في حق الله والنهاية جائزة في حق الله تبارك وتعالى آه، فرقه ya faru ga Allah Allah ba shi da farko ƙarshe wa ja'izu ne in Allah ya ga dama ya sa wa kansa ya ce abadiya kenan to wannan shi ja'izu ne haƙinsa yadda ya ga dama haka yake yi riƙatul qalbi aw ta'allumul qalbi hadha la yajuzu fi haqqi Allah tabaraka ta'ala a zuciya ta yi tafsi ko zuciya ta yi zafi wannan duk babu shi a cikin haƙin Allah tabaraka ta'ala وأما الإنسان الذي هو النهاية أما كيف تاوى وأن شيني قرشن فيجوز في حق الله تبارك وتعالى يكيو تاوى وني وأن حق جائز هنا حق الله الله يا قدام ينا كيو تاوى متانعي ينا كيو تاوى حليتا الرحمن رحمن المنعم من نعم تاواني بجلائل النعم da dukkan ni'imomi masu yawa masu girma warrahimi Arrahimu almun'imu bi daqa'iqin ni'ami mai ni'imtawa da ni'imomi boyayyu Arrahmanu sin ga mubalagatin Rahmanu sin ga ce ta kai kuma tuka Rahmanu dunya wa rahimul akhirati Allah shine mai rahama a duniya kowa da kowa komai da komai mutum ya saba wa Allah ya kafircewa ma Allah Allah ba zai hana shi shi ba ba zai hana shi sha ba ba zai hana shi lafiya ba ba zai hana shi iyali ba ba zai hana shi walwala ba to shi ne rahama duk kowa ma zai samu rahama inda a duniya ne amma a lahira rahamar kebatacciya ce wa rahimul akhirati a lahira mutum abin da ya je da shi shi zai samu arrahmanu sun ga tumu balagatin walan tumi anir rahimi rahmanu sun ga ce ta kai matuka amma ba ta wadatar da rahimu in an ce rahmanu to dole rahimu kuma yana nan tunda rahimu rahama ce keɓantacciya ba kowa da kowa bane rahamanu kuma rama ce ta kowa da kowa sai dan Allah ya ni'imta kowa ya ba wa kowa rama to akwai inda zai kebance kuma ya ba wa wasu wasu bai samu ba lianna hadhihi aidan sigatu mubalagatin ita ma rahimu rahama ce wacce ta kai karshe inna Allah yarhamu jami'al ibadi fid dunya na mu'minihi wa kafirihi Allah yana tausayin ko kuma yana ba da rahama ga dukkan bayinsa a duniya da muminan da kafiran duka warrahimu singatu mubalagatin amma singatun khasatun bi sifati rahimu singa ce wace ta kai matuga amma singa ce ke bantacciya da sifa wato al-insanu rubbama yarhamu wa laysa lahu rahmata shi dan adam zai iya tausaya wani amma ba al'ada ta bane tausayi tausayi ya zo masa ne kawai ya tausaya sai ce a yau wani dai sai da ya tausaya wa wani to kaga wannan ya faru ne to kaga sai ba lalle bane ya zama mai tausayi kullum ba walakin la rahimun amma shi Allah kullum mai rahama ne huwa rahmanu shine mai cikakkiyar rahama Allah kan rahmata ila jami'il khalqi Allah ya saki rahamarsa akan dukkan halitta wa fi nafsihi sifatuhu ar-rahmatu kuma shi Allah tabaraka ta'ala kansa a cikin sabobinsa akwai rahama din haka yake kataba ala nafsihi rahmata la yajma annakum ila yawmil qiyamati Allah ya rubuta wa kansa rahama shi mai rahama ne arrahimu sifatun zatiyatun rahimu sifa ce ta zatin Allah mutasifun bir rahmati azalan wa adar rahmata aidan shi Allah tabaraka ta'ala ya sifaita da rahama tun tun tuni sannan kuma yana ba da rahamar kuma wanda ya zai bawa yana bashi hadha huwa allazi yuqawi raja'ana wannan shine yake karfafa mana ƙaunar da muke yi za mu samu rahama daga Allah. An ama faƙat, shi Allah tabaraka ta'ala ya ni'imta, ya ba da ni'ima. Walaisa kaɗan, shi Allah in yi aka sai Allah ya ba da ni'ima, ba wai kuskure ba ne, a ba nan ne ya dace ba, a ba haka ba ne. Inna ma huwa hazi sifatuhu, shi Allah in ya ba da rahama, dama kayansa ne, sifarsa ce, kada ba ranar sirra mata. Ƙalin Rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqa mi'ata rahmatin iddakhara indahu 99 juz'an wa anzala juz'an wahidan bihi jami'u ma fi dunya min ar-rahmati wa min al-khairati wa min an-ni'ami wa bihi yatarahamu al-khalqu hatta ad-dabbatu tarfa'u hafiraha awwala biha bi hadha al-juz'i al-wahid wa idha ja'a yawm al-qiyamati damma hadha al-juz'a ila 99 fasara 100 kamilatan وخص بها على الإيمان فقط فلا يرهم إلا فلا يرهم إلا أهل الإيمان cikin wani hadisi wanda Buhari ya fitar cikin daga Abu Huraira yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bulu naji manzo Allah yana cewa ja'ala Allahu rahmatan ya juz'in Allah ya sa rahma kashi 100 ne fa amsaka inda wata zarra wata sai juz'a sai ya rike 99 a wajensa wa anzala fil ardi juz'an wahidan sai Allah ya saukar da kashi ɗaya kawai fa min zalika al-juz' yatarahamu al-khalqu a wannan kashi ɗayan halitta take tausayin junanta hatta tarfa'u al-farasu hafiraha aw waladiha kashata an tusibahu sai da wannan rahamar doki in ya taka ɗansa sai ya ɗaga ƙafarsa saboda kada ya cutar da ɗan a to shine Allah tabaraka ta'ala ya halicci rahama ɗari ya ajiye casa'in da tara a wajensa ya saukar da kashi ɗaya a duniya wannan kashi ɗayan da shi ake samun dukkan rahama da shi ake samun dukkan alherori da shi ake samun ni'imomi da shi halitta take tausayin junanta har dabba ma take ɗaga ƙafarta daga kan ɗanta da wannan dai kashi ɗayan idan kashin kiyama ya zo Allah zai ɗauki wannan kashin ya haɗa shi da kashi casa'in da tara gaba ɗaya su zama ɗari shikakku sai ya keɓanci masu imani kaɗai a basu wannan rahamar ba wanda za a ba wa rahama a lahira sai mutanen imani. Bismillahir Rahmanir Rahim, tisata ashara harfan, harafi goma sha tara ne, bismillah harafi sha tara ne, kamar annan zabbaniya ta tisata ashara malakan, kamar yadda zabbaniyawa masu gadin wuta, la'an mala'iku guda goma sha tara ne, shi yasa haka Allah ya fara cikin sautin mujassir, Allah ya tisata ashara, mala'iku goma sha tara ne akan wuta, su suke gadin wuta. Man ƙara bismillahir Rahmanir Rahim marratan قام كل حرف بينه وبين واحد من الزبانية لا يرفع النار أبدا duk wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim kafa daya kowane harafi na bismillah ya tsaya masa tsakanin sa da mala'ika daya a cikin mala'ikun wuta ma'ana wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim ba zai shiga wuta ba wa hiya amanu min dukhulin nari bismillah amana amincewa ne daga barin shiga wuta duk wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim ba zai shiga wuta ba بسم الله الرحمن الرحيم تكلم فيها آل كل فن masu fannoni daban-daban sun yi magana akan bismillah rahman rahim kowa da irin irin maganganun da suka yi akan bismillah din sun yi maganganu har littafai masu wallafa a kai amma ahlul asrari fa fihim alhadith alladhi taqaddama ismu min asma'illah laysa bainahu wa bain al'azmiyyati illa ma bain sawad al-ayn wa bayaniha mutane masu asrar ma na bayin Allah su sun isu da hadisin da ya gabata ma'ana bismillah rahman rahim sunan Allah ne tsakaninsa da sunan Allah ismullahi al'azam ba abin da yake tsakaninsa da tsakanin bismillah da sunan Allah mafi girma kamar tsakanin bakin ido da farin ido ne wata kallama fiha alun nahwi bil irabi su mutanen nahwu sun yi magana akan bismillah da lirabi kamar ta kaddama kamar da muka faɗa a garau ko na garau ko mabdu'un أنه متعلق بمقدر يا سيد مقدري شي بسم الله الرحمن الرحيم أو أنا لا تيوا دوني أبو داش قدراوا قدره البصريون بفيل بصراوا سكشي أقرأوا كون أقرأوا إلم كما دا إلوانا وقدره الكوفيون بإثم كوفا وكما سكا قدرا شي دسونا مبدوء كو مقروء وهي جملة سنغرا جملة شي كرما الرحمن الرحيم كتب قيصر قيصر ملك الروم إلى عمر بن الخطاب أن إنه سداء يدره وأجاز الأطباء عن دوائه وهل من دواء عند أمير المؤمنين فكتب بسم الله الرحمن الرحيم في ورقة وأرسلها إليه أنه يجعلها في قلم سواته فجعلها في قلم سواته كلما لبس القلم سواته فكان السداء وإنما تفقد عنه القلم سواته يرجو إليه السداء وفتشوا فيها فوجدوا بسم الله الرحمن الرحيم sarkin farisa shine sarkin iran kenan na wancan zamani wanda ake ce masa kaisar ya rubuta wa sai na umaru radiyallahu ta'ala nu takarda ya ce masa ciwon kai yana damunsa ciwon kai kuma wanda yana wahal da shi kuma ya ba ya nemi masu magani duk ya nemi maganin su bai yi amfani ba kawai takwa sallah ba ta halatta in ba fatiha kaga kenan tun a makka aka saukar da fatiha tun lokacin da aka fara sallah fa ya suratun makkiyatun bi ijma'in dukkan masu qurra'u masu karatun qur'ani sun ce surar suratul fatihatul kitabi surar makka ce wa barul mufassirin yaquluna nazalat marratayn ko da yake wasu masu tafsiri a cikin malaman tafsiri sun ce fatiha ta sauka sau biyu ne makiyatun sau ayatin ta sauka a makka suka ce ta sauka a makka kuma ta sauka a madina fatihatul kitabi ita wannan sura tusamma aidan bi asma'in adinatin ita ma tana da sunaye da yawa وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى yawan sunaye yana shiryar da cewa abinda aka ambata yana da ɗaukaka a cikin sunayenta min hafatul kitabi ita ce mabudin mabudin littafin Allah alqur'ani ai maftataha maftatiha bil kitabu abinda aka fara qur'ani da shi shine fatiha masdarun fa ka afiyati fatiha inna masdar ne kaman afiyatu in an ce afiya lafiya kenan fatiha kuma mabudi ne wata samma ummul qur'ani ana ambaton fatiha da ummul qur'ani uwar alqur'ani wa ummul kitabi ana ce mata ummul kitabi uwar littafi wa sab'ul masani ana ce mata sab'ul masani wal qur'anul azim ana ce mata qur'anul azim kamar yadda yazo a aya wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anul azim la tamuddanna ilayka ila ma matana bihi azwaja wa tusamma al kanzu ana cewa fatiha taska لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال الله شيء انزلت على آه انزلت علي كانت كنزا تحت الارش an saukar min ita ita fatiha kuma tafka shi a ƙarƙashin al'arshi wata san ma sura ta salati ana ambatar da surar sallah lianna salata la tajuzu bidunha ba a sallah dole sai da fatiha wata san ma as-salatu ana ambatar da salatun ma wato sallar ma ita fatiha فاتحة الكتاب تسمى الصلاة فاتحة أنا أمتهم تسلى لحديثي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصف لي عبدي ونصف لي ولعبدي ما سأل saboda hadisi gudusi ubangi da barka ta'ala ya ce na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu rabi nawa ne rabi kuma na bawa na ne bawa na zan bashi abin da ya roƙa wata zama addu'a ana ambaton fatiha da addu'a وتسمى تعليم الدعاء أنا كرنت سند الدعاء وتسمى الكافية أنا شمة الكافية ما نام إسروا وتسمى الواقية أنا شمة الواقية ما كيايوا بسونا فاتيان وتسمى الرقية أنا شمة الرقية والشعاشة التوفي دعيتا لهذه سبور حديث عندما قال الله يشي وما يريك أنها رقية إتفاتها أي سنة رقية wata samma an raƙiyatu ana ce mata raƙiya wata samma a shifa'a ana ce mata waraka li an ha warada an na fata da kitabi shifa'u min kulli da'in illa samu saboda hadisin da manzo Allah sallama yake Fatiha maganin dukkan ciwo ne sai dai mutuwa in dai ciwo ba mutuwa bane to Fatiha tana maganin sa wata samma al asasu asasa ana ce mata wato asali لأنها أساس هذا الدين إذا جفركم وانا الدين الذي هو الإسلام شين مسلم وتسمى أنا أنبت فاتحة النور أنا شمة حفشه وتسمى سورة الحمد أنا أنبت سورة الجودية وتسمى سورة الشكر أنا أنبت سورة الجودية نما شكر هذه أسماء وجل نفسنا هنا لهذه السورة قولنا سورة فاتحة التي هي أجل سورة في القرآن إذا مثل جرمة جرمة سورة في القرآن ita fatiha ita ce mafi girman sura wato a cikin ƙur'ani na'am yawa saboda ita ta fi girma a cikin ƙur'ani ya jallu sautin fil ƙur'ani sa'alar rasulu sallallahu alaihi wasallama ayyul ƙur'ani su ila kai an tambaye manzo sallama a manzo Allah ya tambaya ayyul ƙur'ani afdalu a cikin Qur'ani menene yafi yafi daraja kada suka ce Allah wa rasuluhu alamu Allah da manzonsa su suka san abin da yafi a cikin Qur'ani kala nabi shi fatihatul kitabi fatiha ta fi dukkan surori ita ce jagorar surori ruwiya annal hasan ibn ali karramallahu wajhahu marida maradan shadidan hazina lahu nabi sallallahu alaihi wasallama fa nazala jibril alaihi salatu wassalam wa qala igra surata allati laysa fiha harfu fa'il ala ma'in يمثل به الحسن فيبرأ من مرضه ففتشنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فاتته الكتاب ليس فيها حرف الفاء لأن الفاء توزن بالفراق آه، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الماء وانقسل به الحسن وكأنما نشل من إيقائل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أشفاء من كل داء إلا السام فأن رويته سيدنا علي سيدنا حسن dan sayyidina aliyu karramallahu wajahu ya taba rashin lafiya rashin lafiyan yayi tsanani manzo Allah sallama yayi baki ciki sosai sai jibrilu ya sauka ya ce ka rubuta wai ka karanta surar da ba ta da fa babu harafin fa a cikin ta ka tofa a kan ruwa sai a wanke hasan din da wannan ruwan zai warke shikenan manzo Allah sallama ya bincika a Qur'ani sai ya ga Fatiha sai ba ta da fa sai Fatiha kitabi babu fa a ciki harafin fa babu shi to sai ya karanta wannan surar ya tofa a ruwa sai aka kai aka kai aka je aka wanke aka shafa wa shi Imam Hassan ko kuma aka wanke shi da wannan ruwan kawai a tace sai ya warke ya tashi sai manzo Allah sallama ya ce ai ita Fatiha maganin kowane ciwo ne inda ba mutuwa bane wa safara jama'atu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nazalu fi hayyin min ahya'i al-arabi ولا له إشاء ولم يوتوا بأشاء ولم يوتوا بأشاء بطلوا عليهم بالطعام وفي الليل لدن حية الرئيس الحي فأتوا إلى الضيف قالوا لهم هل عندكم من راج قال واحد منهم نعم أنا أرقى ولكن ظلمناكم العشاء ولم تؤذونا إذا لا نرقى لكم إلا أن تدفعوا لنا ثمنا قالوا كم قال قديء من الغنم ودفعوا له قديئا من الغنم فقرأ فاتحة الكتاب على الرئيس ونزل السم وبرئ في الهين وقال الرجل أسوق القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أسأله هل حلال أم حرام فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال صلى الله عليه وسلم وما يريك أنها رؤية قسم القضية بين قسم القضية بين أصابك أو قسم القضية بين أصابك واجعل لي نصيبا منه فعلم أنه حلال فلهذا تسمى هذه السورة بالرؤية wasu mutane a cikin sabon manzo Allah sallama sun taba yin tafiya suka sauka wani gari a cikin wasu mutane to larabawa ne sai suka nemi larabawa su ba su abinci dare waɗannan waɗanda suka je waje suka suka hana su ba su ba su ba suna cikin haka sai shugaban wannan garin ma'ana sarkin garin sai mashiji ya tare shi da dare da mashiji ya tare shi da daddare sai suka zo wajen baƙi wanda suka zo wajen su suka ce musu ko kuna da wanda zai tofi a samu magani ɗaya daga cikin sabbai shi eh ni ina yi amma ai mun nemi ku ba mu abinci kuka hana mu saboda haka ba za mu yi muku wannan tofin ku shi sarkin ku ya warke ba sai in kun za ku biya sai suka ce to menene biyan suka ce za ku ba mu dabbobi ne suka sai suka ɗauko dabbobin suka kawo sai mutumin ya karanta fatiha sai ya tofa wa shi wannan sarkin kawai a take sai gubar ta sauka sai sarki ya warke sai mutumin ya ce amma wannan abin da suka ba mu ba za mu shi shi ba sai mun je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun tambaye shi shin ya halatta mu shi ko ba halal bane sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya karbi wannan dabbobin ya gaya masa labarin abin da ya faru sai annabi ya ce masa ai fatiha ai ruqiyya ce ita mai warkarwa ce ai saboda ka je ku je ku riba ku ɗauki dabbobin ku riba tsakanin ka da mutanen ka wanda kuka je da su kuma ni ma ku samin kasauna to shine aka gane halal ne to shi ana shine wa qad warada an rasul sallallahu alaihi wasallama inna allaha anzala mi'ata mi'atan wa arba'ata kutubin Allah ya saukar da littattafai ɗari da hudu kamsina kitaban ala shizin ni Adam alayhi salatu wasalam dan annabi Adam annabi Shizu Allah ya saukar masa da littafi 50 wa 30 kitaban ala Idris akhnuq an saukar wa annabi Idris littafi 30 wa 20 ala Ibrahim an saukar wa annabi littafi 10 wa 20 ala Musa qabla tawrati kafin a saukar da taura an saukar wa annabi Musa littafi 10 wa sai aka saukar da taurati da zaburu da injilu da furqanu وهذه الكتب وأن التفاي كلها دكانين سو إتمار في الأربعة جزءنا سكين ونن التوراة الزبورة الإنجيلة دا قرآني معناه دا فرقاني دكا sauran tafai ɗari da kaza inda duk suna ciki aha wa hadhihi al-arba'a sai kamar fil furqani wayannan kuma dukkan su littafai wanda aka saukar guda hudu wanda suke dauke da littafai ɗari da ɗari nan gaba ɗaya su kuma gaba ɗaya suna cikin qur'ani shi kuma qur'ani wal furqanu kulluhu itama fi fatihatil kitabi shi kuma qur'ani gaba ɗaya sai ya ya ya tattaru a cikin fatiha wa man qara fatihatil kitabi wanda ya karanta fatiha fa annama qara al-qur'ana daidai yake da wanda ya karanta qur'ani wa annama qara al-kutub al-arba'ata kamar ya karanta at-taura injila zabura da da furqanun duka وكما وكانما قرأ الكتب السماوية جميعها كما يا قرأت الكتاب غدا 104 غبا دينسو ويستمل على جميع القرآن duka suna haduwa akan ita kai Fatiha ta hadu ne akan dukkan Qur'ani ita Fatiha Al-Qur'anu tis'atu fununi Qur'ani fanni tara yake koyarwa fannul hamdi tajri fil Qur'ani ayatul hamdi zaka samu ayoyi ayatin ayoyi ta hamdulillah kasira suna godewa Allah da yawa to akwai fanni na godiya wata suni alaihi suna yabon Allah wa fanni wa'adi akwai fanni na alkawari za a bawa mutum kaza in yayi kaza wal wa'idi akwai narko kuma in mutum yayi kaza kuma kaza zai same shi wata jirgin fil qur'ani shari'ata wal haqiqata zaka samu shari'a da haqiqa cikin qur'ani wata jirgin fil qur'ani addu'a zaka samu akwai addu'a a qur'ani wata yi rufiyar kistata za ka samu kista a cikin ƙur'ani kisa su man ƙabla na kisa su wanda suka gabashe mu wata yi rufiyar mawa'iza za ka samu wa'azi a cikin ƙur'ani wata fikira za ka samu tunatarwa a ƙur'ani wal khabara za ka samu labari a cikin ƙur'ani wata tauhida za ka samu kare ta Allah a ƙur'ani saboda haka alhamdulillah istamala ala jami'i ma lillahi min sana'in fil qur'ani alhamdulillah nan ta tattara dukkan wani yabo na Allah tabaraka ta'ala wanda aka kawo shi a Qur'ani wa min hamdin wa shukri du hamdu da shukru na Qur'ani yana cikin alhamdulillah kullu ma fil Qur'ani min as-sana'i 'ala Allah wa min al-madahi kulluhu istagraqahu alhamdulillah duk abin da yake cikin Qur'ani na yabon Allah da godiya ga Allah duka ya an gaba da an durmar da shi an sashi cikin alhamdulillah rabbil alamin tauhidun shi rabbil alamin kuma kada ta Allah ne arrahmanir rahim arrahmanir rahim wa'adun alqawari ne idan mutum yayi kaza zai samu kaza idan ya bi Allah yayi kaza za a biya shi da kaza maliki maliki ko maliki yawmi dini ko maliki yawmi dini wa'idun narko ne idan mutum yayi kaza kaza zai same shi iyyaka na'budu shari'atun iyyaka na'budu shari'a ne wa iyyaka nasta'inu haqiqatun iyyaka nasta'inu kuma haqiqa ce ihdinas siratal mustaqima du'aun idan sira musu ima addu'a ne siradar lazina namta alaihim istatun siradar lazina namta alaihim ista ce gairil magdubi a raiwa rabbalin mau'izatu wa tafsirun gairil magdubi a raiwa rabbalina muwa'azi ne da kuma tunatarwa ake lokaci ya yi kuma karatu yana da yawa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu meye hukuncin wadda ya sha maganin bacci bayan ya yi suhur don ya samu ya wuni yana bacci saboda tsoron ishirwa da yunwa.
Aha, wannan ruwansa. Tun da dai ba cikin azumin ya sha ba shi kenan. Yawa, tun da dai da ya sahur ne ya sha. A lokaci ko ana shi ana sha ai. Saboda haka shi kenan shi da bashin sa suka rage da shi sani shi da bashin nasa. Yawa, wannan ba ruwan azuminsa in ya so ya wuni yana bacci in ya so ya wuni yana aiki in ya so ya wuni yana sallah in ya so ya wuni yana karatu duk ɗaya ne ba ruwan Allah eh shi dai sunan sa mai azumi ne
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana ce yana cewa ya shehu me bambancin dillanci da ijara shin abu ɗaya ne sannan kuma waye kamata a karbi la'ada a wajensa me saya ko me sayarwa a dillanci daban ai ijara ka ba mutum aiki ne ka ce masa imin aiki kaza zan biya ka shine ijara kowane irin aiki ma a za ka yi min aiki ko a gidana ko a gonata ko a wajen abina kaza ka dai ba shi aikin da in ya gama dama kun riga kun yi da shi za ka biya shi nawa za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi cewa adul ajira ujrata qabla an yajifa arabuhu ku bawa wanda kuka sa aiki yayi muku aiki a biya shi tun kafin guminsa ya bushe to kaga shine ajiru shine ijara ma'ana mutum ya sa aiki ai masa aiki shi kuma dillan shi sai wakilci ne a ka zo da kayanka kana so ka sayar ko kana da wasu ayyuka mai yiwa in ka tsaya a nan wasu ayyukanka ba za su cika ba sai ka ce wani rike mini sai na dawo eh amma in ka samu mai saya ka sayar sai ya sayar maka to shi zai iya sayar maka in ka zo yadda kuka yi da shi duka wannan shi yana kama da ju'ulu ne eh amma dai shi daban ne ijara daban a wannan kuma dillanci shi wakilci ne ma'ana ya wakilta shi akan kayansa ne yawa in wakilci ya yi kyau shari'a ta yadda in aka sa wani abu wanda ba daidai ba shari'a ba ta yadda ba shi ne kawai
sannan wadda waye kamata a karbi a oi, ma- karban la'ada na ai karban la'ada kam ya danganta ne ga tsakanin su ne na a waye shi wanda ya wanda ya kawo kayansa ne Mm.
shi ne zai bayar Mm.
yadda suka makantu da suka shirya tsakanin su wannan kam na yawa na in shi ne wanda ya kawo kayansa ne za- zai biya wancan Mm.
wakili tun da shi ya wakilta shi Mm.
shi kenan Mm.
in kuma ya ce a zai rage wa wannan saboda wannan ya biya shi a ciki wannan ruwansu dai Na'am, na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tanga- mai tambayar yana cewa ya shehu muna roƙo da a ƙara tunatar da mu akan haƙƙin makotaka saboda yawan sakaci da shi da muka yi a wannan zamani.
eh gaskiya ana yawan sakashi akan mabautaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu Mm, Jibrilu bai gushe ba yana min wasiya da makoci Mm.
ka kula da makoshinka ka kula da makoshinka annabi ya ce sai da na gashi ma Jibrilu zai ce mini in makoci ya rasu makoshinsa ne zai gaje shi mm, saboda muhimmancin magautaka mm, kuma ah, nana Aisha ta taba tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace makocin nan da kake ta magana a kansa kullum sai ka gaya mana mu kula da makotanmu mu kula da makotanmu mu kira wa makotanmu waye ne makocin nawa wanda gidansa yake kallon gidana ko wanda gidansa yake gefen gidana na dama ko na hagu ko wanda yake bayan gidana mm, annabi ya ce ko ta ina gida arba'in na, na gaba da gidanka mutu- gida arba'in mm, na bayan gidanka gida arba'in na bangaren dama gida arba'in na bangaren hagu gida arba'in na, to ala kulli halin dai wanda kuke tare shi ne makoshi kuma kamar yadda Allah ya fara cikin wancan suratul nisa'i wal jari zil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi mm, magotan kashi uku suke mm, akwai magoci musulmi kuma dan uwa yana da haƙoƙi uku yana da haƙƙin magotaka yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙin dan uwantaka magocinka ne kuma musulmi ne kuma dan uwanka ne dole ka kyautata masa a bangaren makotaka dole ka kyautata masa a bangaren musulunci musulmi ne dole ka kyautata masa a bangaren dan uwanka ne sai magoci musulmi ba dan uwa ba shi kuma yana da haƙƙi guda biyu haƙƙin magotaka da haƙƙin musulunci musulmi ne dole ka kyautata masa a bangaren sa na musulmi haka a kasance sa na musulmi dole ka kyautata masa a matsayinsa na magocinka sai makoci mai haƙƙi ɗaya shi ne makocinka ne ba musulmi ba ne ba ɗan uwanka ba ne to kaga shi kuma yana da haƙƙin maƙwabtaka dole shi ma za ka kula da haƙƙin maƙwabtakansa duk abin da ka san zai cutar da shi karka yadda in ka cuce shi manzo Allah sallama ya faɗa wani hadisi yace ka cutar da wanda ba musulmi ba musulmi ba ya fi muni a kan ka cutar da musulmi domin kuwa in ka cutar da wanda ba musulmi ba to nauye-nauyen da za a ɗauka a ɗora maka ya fi muni a kan da musulmi ka cutar saboda haka maƙotaka muhimmin abu ne maƙota manzala ya yi magana su da yawa da yawa a cikin hadisai littattafai aka rubuta akan haƙƙin maƙoshi Mm.
saboda haka maƙotaka a ba ce muhimmiya kuma saboda maƙotakan ne ma Allah ya kawo mana addinin mu ya zama addini na na mu haɗu mu yi ne mm, saboda a kula da wai ka san abin da yasa aka kawo salloli guda biyar in gari ya waye duk ka haɗu da maƙotanka kai sallah a masallaci in kuka yi sallah a masallaci kowa ya ga lafiya dan wansa in kuka je kuka wuni za ku dawo ku yi sallah nan ma ka ga lafiyar kowa haka la'asar haka mangariba haka isha in kowa zai koma gida ya zama kowa ya ga lafiyar dan uwansa saboda haka magwautaka muhimmin abu ne wanda in aka ce za a ɗauki karatun karatun yana da yawa eh, kuma sai ba lokaci No.
Na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu menene yake ƙara wa mutum imani da ƙarfin yaƙini?
abin da yake ƙara imani aikata aiki mai kyau duk mai aikata aiki ma- managarci aiki managarci kuma suna da yawa kamar yadda wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya rasulullah menene Allah ya wajabta mini bayan na ta Allah na kuma yadda da an- annabtan annabawa annabi ya ce masa sallah ya ce sau nawa ake yi a rana ya ce sau biyar ya ce bayan wannan fa annabi ya ce illa an ta ɗauwa sai dai kai nafila ka ƙara wa kanka da nafila sai ce shi ba zai ƙara ba la azidu wala angusu daga shi ba sai menene annabi ya ce akwai zakka ya ake shirya zakka ya ce a zakka ana shiryawa ya gaya masa komai yadda ake yi bayan wannan fa ya ce illa an ta ɗauwa sai dai za ka bada sadaka ka bada kyauta ya ce shi ba zai ƙara ba na farillan zai yi sai annabi sai ya ce ce annabi bayan wannan fa annabi ya ce masa akwai azumi sau nawa ake yi a shekara ya ce sau ɗaya wata ɗaya ne wata ramadana bayan sa ba ya ce illa ta rawa sai dai za ka yi ta nafilfili na na na na wai za ka yi ta azumi na nafila yace shi ba zai ƙara ba yace daga shi ba sai annabi ya ce akwai hajji sau nawa ake yi a rayuwa ya ce sau ɗaya bayan wannan fa ya ce sai dai za ka je kai ta hajjin nafila yace shi ba zai ƙara ba da ya tafi annabi ya ce wannan mutumin iya abin da ya faɗa ya samu babban rabo to amma akwai hadisi manzo Allah sallama ya ce hadisi ne kudusi Allah da barka ta'ala ya ce ma ta qaraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma faratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Allah ya ce ba abin da nake so ka bawa yayi mini kaman farillan da na daura masa ya ce amma bawa na ba zai gushe ba yana ta kusanta ta in ji Allah da na filfili ma na ayyukan alheri ba na farilla ba in an ce bina wa filis ba na farilla ba Allah ya ce har iso shi don Allah ya so ka ka samu imani Allah zai so mara imani ne Allah ba zai so mara imani ba Allah ba zai so mara yaƙini ba to saboda ka aikin da duka na na ba na dole ba ka ɗau- ka ɗauka ka sa wa kanka karatun Qur'ani ne zai da mara lafiya ne zikirori ne salat- salati ne istighfari ne tasbihi ne duka kyautatawa mutane ne kyauta ne sadaka ne duka waɗannan gaba ɗaya mutum yana yin su imanin sa karuwa zai ta yi haka annabi ya ce in dai kana ayyu irin waɗannan ayyuka imanin ka zai ta karuwa don imanin mutum ya karu kuma ya zama mutum
Na'am, a ƙarshe akwai takardar sanarwa da aka aiko, takardar kamar yadda take faɗa, kwamitin wannan masallaci mai albarka tana sanar da al'umma cewa alhamdulillah an saka intalok, amma har yanzu sanarwa da aka yi a baya ta dokar hana ajiye takalmi a kan tayil da kuma kan wunduna tana nan muna ƙara kira da a ba da haɗin kai a bi wannan doka ɗin wannan ita ce sanarwa da aka aiko a ƙarshe kuma akwai masu buƙatar addu'o'i masu yawa da buƙatunsu mabambanta Allah ya amsa mana baki ɗaya.
Allah ya biya bukatu gaba ɗaya Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana kiyaye mana imanin mu Amin.
da mutuncin mu da addinin mu Amin.
Allah ya sa mu cikin waɗanda yake yantawa cikin wannan wata Amin.
Allah ya ba mu albarka wannan wata Amin.
Allah ya karbi dukkan ibadun mu Amin.
Allah ya karbi dukkan ayyukan mu Amin.
Allah ya karbi duk abin da muka yi masa Amin.
Allah ya ya taimake mu da binsa da bauta masa ko da yaushe Amin.
Allah ya shirye mu Amin.
Allah ya shirye mana Amin.
duk dan musulmin da aka haifa Allah ya shirye shirye Amin.
musulunci Allah ya sa ya rayuwa kan rayuwar musulunci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Amin.
Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Amin.
albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
albarkan wannan wata mai albarka Amin.
albarka alqur'ani da ake karantawa Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة عذاب النار Amin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا آمين.
قرة أعين واجعل للمتقين إماما Amin.
يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب آمين.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين Amin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق هذا الدين العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آمين.
على المرسلين والحمد لله الحمد رب العالمين.
لله